بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin biyar ga watan Safar shekarar hijira ta 1444 wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 a wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani bil Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa a wannan aji namu mun saba muna yin karatu ne mabambanta daga littafai daban-daban galibin su a cikin ulumul ala amma a yau insha Allah za mu yi wani dan takaitaccen darasi ne na musamman game da wata matsala da ta bujuro mana a makon da ya gabata a karatun da muka yi a cikin littafai da muka saba a ɗaya da cikin tafamu na usulul fiqh wato min usulul fiqh ala manhaji ahlul hadith a inda magana ta kai ta kawo akan wato yadda ake hukunta ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin al-Pakistani ya kawo magana game da cewa ba a yin nafila a jami'i in ba lokaci bayan lokaci ba alfinatu ba'da al-ukhra saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da yi muwazaba akan haka a inda ya kawo hadisi hadisin ainihin wato da da da da ainihin wani mutum mai suna Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha yake cewa anna jaddatahu mulaika haka hadisi yake hadisin anna jaddatahu mulaika kamar yadda aka san hadisi shine wannan hadisin ya bujiro mana da mas'ala ta cewa tambaya jauhariya game da mas'alar daga ina sahu yake farawa shin sahu na farawa ne daga tirken ginin masallaci ta dama ko ko daga daidai inda liman yake ta dama kuma shin akwai bambanci tsakanin mafarar sahun farko wanda yake bayan liman da sauran sahu na biyu na uku zuwa na ƙarshe wanda muke ganin dacewar mu ji maganganun malamai game da wannan matsala ko da a takaice ne tare da ishara a kan manazarta inda za a samu waɗannan bayanai abu na farko da nake so na fara ambatan mana kafin mu je ga maganganun malaman shine bari mu ji asalin matanin hadisin wanda ke cikin sahih bukhari a lamba hadisi na 860 wannan bai cikin inda yake a naku za mu zo kan takarda ina so ne mana tariya ne mai dan sauri haka ga takardar nan kowa na rike da ita a ajin wanda na dan tattaro mana ko na rairayo mana maganganun wasu malamai daga wasu littafai da wasu mawaƙa na musulunci sannan kuma mun saka wannan takarda a cikin group da muke amfani da shi na WhatsApp na wannan ajin da group na Telegram PDF format wanda mutane za su iya samu kuda daga nesa ne al-imam al-bukhari yana cewa a daidai wannan wajen haddathana isma'ilu qala akhbara qala haddathani malik an ishaq ibnu abdullah ibnu abi talha an anas ibnu malik anna jaddatahu mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu fa qala qumu fala usalli bikum فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فانضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والأجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين wannan shine daya daga cikin wurare biyu da Bukhari ya fitar da wannan hadisi yace haddathana Isma'il wato Ibnu Abi Uwais kenan Ibnu Ukhti Malik daga malamin sa kuma ammin sa ko khalin sa shine Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra shi kuma yace daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Ishaq dan Abdullah dan Abi Talha wanda wato jikan kanin Anas ne ke ko mun gani Anas dan Malik a uwarsa ta auri Abu Talha Abu Talha din nan shine da kaza an ce ibn Abi Talha a cikin wannan sunan Abu Talha asalin sunan shi Zaid ibn Sahal al-Ansari sahabi ne mashahuri kissa aurensu mashahuri ya ce ba masu mu ta'arufi gare ta to da ya auri wannan mahaifiyar Anas ta ba mishi ƴaƴa da yawa masu albarka daga cikin su akwai Abdullahi kaga dan uwan Anas ne uwarsu daya to to ɗansa ishaq ibn abdullahi ibn abi talha to anan kaga mahaifiyar anas kakan shi ce ta wajen ubansa ko ina fata mun gane da haka anas baffa yake ga wannan mai magana ishaq ibn abdullah abdullah shi dan uwan anas shi kuma yake riwaya daga anas dan malik anna jaddatahu da haka yake cewa kakarsa ba kakar anas ba kakarsa shi mai magana anna jaddatahu mulaika wannan kakanniya tasa da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'atu la ta ta kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wani abinci da ta rufa masa fa akala minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan abincin fa qala sai ya ce qumu fala usalli bikum ku tashi ne muku sallah fa qumtu anas ya ce sai na miƙe ila hasilin lana zuwa ga wata kabar mata mu qadis wadda ta riga ta yi baki min tuli ma lubisa saboda tambarin zama da aka yi a kanta ko min tuli ma labisa saboda daɗewarta aka aka karanta labisa daɗewa fama labisa an ja'a bi idlin hanif aka ce lubisa saboda alamar zama asan da tabarma da carpet da da da buzu da sit din mota kuma kamantansu in ana ta zama ana ta zama sai alama ko yayi baki ko yayi annakiya to lullu bisa kenan ina fata mun gane yace fa nadatu bi ma'in sai na yafa mishi ruwa saboda karanga ce ta ta ta abin nan ta fatar dabba ta bushe ba aka dan jika ruwa ta dan yi laushi ta yi dadin tsayawa akai ko zama akai yana daga cikin ma'anar wajen ko kuma kura ma aka dan yayyafa ruwa sai ta ta ta bace yace fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya miƙe akai wal yatimu ma'i marayan kuma na tare da ni wal ajuzu min wara'ina ita kuma dattijuwan a bayan mu ita kadai fa salla bina rak'ataini ya mana salla raka'a bi wannan hadisi bukhari ya fitar da shi kamar yadda muka gani anan daga isma'il dan abi uwais ya kuma fitar da shi kafin nan kurkusa daga abdullahi ibn yusuf at-tinisi muslim ya fitar da shi ta hanyar malamin shi yahya ibn yahya an-naisaburi al'imamu abu dauda ta hanyar alƙa'anabi abla ibn maslamat alƙa'anabi al'imamu at-tirmidhi ta hanyar ainihin wato ishaq ibn musa daga ma'an ibn isa al'imamu annasa'i daga utaibatu ibn sa'id waɗannan guda shidan abla dan yusuf isma'il ibn abi uwais yahya ibn yahya Abdullahi bin Maslamatar Kanabi, Ma'an bin Isa da kuma Qutaybatu bin Sa'id dukkaninsu daga Maliku. Daka isnadin daga Maliku ke take dukkaninsu dalban Maliku ne sanannu dukkaninsu daga Maliku suka ruwaito shi da wannan isnadin da aka ji har zuwa ga Anas dan Malik. Wannan kenan a takeice game da takhrijin hadisi. To kafin mu je kan waɗancan maganganun hadisin yana dauke da fiqhu da yawa malamai sun fitar da fiqhu da yawa akan shi الإمام النووي أتكن شرح مسلم القاضي عياض أتكن شرح مسلم الإكمال المعلم كلام هكذا ابن حجر أتكن فتح الباري ابن رجب أتكن فتح الباري العيني أتكن عمدة القاري دكا ننصر صورا معلمي كشميري كشميهني المناوي دم معلمان سكي تعرجي كشرح حديثا من الله صلى الله عليه وسلم za ga sun fitar da fa'idoji da yawa a ciki wasu fa'idojin galibinsu sun maimaitu sun maimaitu malamai sun ambace su da ka ga rairaya game da fa'idojin a gurguje kamar kai kan wacce matsala daga littafin wannan ɗauko su daga littafin badruddin al'aini kusan ganin cewa ya ɗaɗɗebo na wasu ya haɗa kamar yadda ya saba ya ɗaɗɗebo na ibn hajar ya haɗa kuma ya raddin wasu kamar yadda ya saba Allah ya gafarta musu daga ciki akwai halaccin a gayyaci mutum zuwa ga wani cin abinci ko da ba walima aure ba ce wani liyafa kuma yana daga cikin tawalu'u da da da sunna ka amsa koda kana sama da mutumin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wata tsohuwa ta gace shi cin abinci kuma ya amsa kuma in ka je ka ci abincin yana daga cikin abin nan haka yana nuna kuma wato halaccin yin nafila a jami'i shine abin da muka ji a can ko duk da yake yazo a cikin wata riwaya ta Abu Sheikh Al-Asfahani cewa fa hadaratis salat lokacin sallah ne yayi to akwai ihtimalin bayan wannan nafilar ko kafin ita ko kuma ita kanta nafilar kamar sallah ce akai amma kasancewa an ce raka'a biyu yayi to yayi an yi istibadin cewa sallar farilla ce wallahu alam sannan akwai wato a a sunnancin tsaftace wurin sallah kaga Anas da ya dauko tabarman nan sai da ya yafa mata ruwa ya zama ana tsaftace wurin sallah daga duk wani datti da wata annakiya da wata gumama da sauransu da kuma halaccin yaro ya tsaya a sahu Anas ya ce ni da wannan yaron maraya mun tsaya a sahu da halaccin wato mata su sallah a bayan maza a masallaci kudi da ya sauwaka amma su zama suna baya sannan kuma al-Imam Bukhari da yake cewa wannan hadisi yana nuna kenan mace ba ta limanci domin ga ta an ce amma baya take da ta ce zama limami sai a ce ta shiga sahu tare da su tunda yaro ne da kuma ɗanta ma wanda yake muharraminta amma da haka aka ce ta koma baya yara su zama a gabanta sannan a wannan yaron ne zuwa ga cewa nafilfilin rana ana yin su raka'a biyu ne shi yafi falala kamar yadda na dare ma haka sannan a a yana nuna kuma halin cewa sallar yaro mumayyizi ta ta inganta in yayi ya kyauta yaro karami na iya yin sallah babu matsala wasu malamai a cikin shafi'iyya kamar yadda nauyi ya kawo sun yi hujja da wannan hadisi akan mas'ala mashahuriya ta rantsuwa cewa idan mutum yayin rantsuwa yace wallahi bazan sanya tufa kaza ba bazan sanya ba to in ya aje tufan a wurin zaman shi ya zauna akai ko ya lulluba da ita wajen bacci ko ya shimfida akan gadon baccin sa to ya kare rantsuwa sa sai sai yayi kafara so da ya kaga an kira shi da labisa labisa sanya sutura amma ko ba sawa aiki ba ko mun gani malamai ne da irin zakwalle-zakwalle irin nasu Allah ya gafarta musu haka nan yana nuna halastin sallah akan tabarma musa akwai malaman da ba su suke ganin abu ne mummuna saboda an ce wuta tabarma ce ga kafirai misalan kafira namalin kafirina wasu Allah jahannama lil kafirina hasira sai suka kyamaci tabarma cewa a daina yi a a tabarma wannan kuma har ila yana nuna halastin zuwa inda ake sallah da tabarmaka kamar salatin juma'a ina ina ina, ina hukuncin tawwa da muke da duduma da tabarma mu tawo masallacin juma'a ko masallacin idi tunda ai kaga Anas ya je ya dauko ta ya kawo wurin sallah kamar yadda ya ce ko sai na je na dauko ta daga wurin na kawo inda za a yi sallah so da ba iskali bane wannan na taba zuwa ne ya ce ai bid'a irin ustazanmu masu shekin ganganci din nan wai fitowa da yake tabarmi da dadduma da wane ne ai gashi nan saboda an ce an yi sallah wai wai sahabbai sun saka goshin sa akan tabo a masallaci kun tuna hadisin hadisin kissan abin nan laylatul qadar ko to ai yanzu na misali ai ga tabarmin amma akwai inda zaka saka goshin ka ba akan tabarmin bane ka sani ko haka ne ko mun gani a ra'ayin da wannan nuna halascin ga ƙasa ana yin sallah akan ta amma ka ɗauko tabarma ka tauda ita ka shimfiɗa don za ka fi samun nutsuwa yanzu yadda mutane suke cin gayu din nan tsakani da Allah damunan nan watsa yadda ya sallah cikin taɓan nan wani kayan da ke jikin shi sun fi dubu sittin kaga ba za ka saka mai ka ce ka ce ya saka sa a cikin jan taɓo ba inda ma irin namu ne na ustadai da sauki ko ba haka ba ko ka taho daga gareji ko daga abatuwa ko kai yaron mota ne kaga da sauki za ka iya ko ina kai dumu-dumu da kai amma ba a ce ‘yan gawi su sa kayansu a cikin datti ba, ba za su nutsu ba. To haka nan kuma yana nuna cewa a zahirin duk wani abin shimfiɗi da ka gani shi ne al'aslu fihi al-bahara. Ba za ka fara tunanin to wai yana da tsarki gobe da shi ba. Ka san wasu aka sai a ce tabarmar goro ba ta sallah, tabarmar kasuwa ba ta sallah duka wannan kirkira ce ta mutane al'aslu akan duk wani abin zama da ka gani shimfiɗa ko kafir ko tabarma ko rudu al'aslu fihi tsahara in ba ta bayyana cewa ba shi da tsarki ba sannan yana nuna cewa mutum biyu sahu ne za su tsaya a bayan liman sabanin abin da ibn mas'udin yake yi a wannan nashi ne shi kadai sannan kuma mutum ɗaya yana iya zama sahu shi ma a bayan liman to waɗannan kaɗan kenan daga cikin fa'idojin wannan hadisi da sai matsala da ita ce hasima ko kuma ahammu shay'in da ta dame mu a wannan gaba ce wannan mas'ala da gata nan nayi kokarin na duk sawo wasu maganganu na wasu malamai akan ta daga ciki na dauko mana maganganu daga wani shahararren mauki'i wanda mauki'i ne shahararre wato website ne shahararre na malam wato wani malami mai suna Muhammad ibn Salih al-Munajjid ina jin dukkan mu nan mun taba jin sunan shi malami ne hayin da yana raye amma Allah ubangi subhanahu ta'ala ya jarabce shi yanzu haka yana gidan yari da muke magana nan kwanakin baya ma an yi rade yadin cewa ma an kashe shi a gidan yari cikin January nan da ta wuce tun watan December 2017 kasar Saudi Arabia ta kama shi ana zargin shi da cewa wai yana goyon bayan wasu ƴan ikhwan masu kokarin kawo jin mulki aka kama shi aka kulle shi Allah ubangiji ya sa ya zama mishi kafara Allah kuma ya fidda shi an ce ma an kashe shi da su da shi da su waɗancan Salman al-Auda da waye da waye an kaka masu sunanan da yawa malami ne asalin shi mutumin ƙasar Palestine ne amma iyayen shi suka yi hijira saboda rigimar Palestine da da da, da Yahudawa suka zo Suriya ana aka haife shi daga Suriya kuma ya dawo Saudi Arabia nan yayin makaranta da sauran karatuka ɗalibin su Allama ne bin Baz da su Albani duk ya zauna a gaban su duk manyan malaman da kake jin labari ɗalibin su ne babban malami ne yana da nishaɗat sosai na ilimi kasusuwa da rubuce-rubuce da muhadarori a da yana karatu a wannan tasha ta almaji yana da wani shiri da yake yi Allah ubangiji ya kyauta Allah ya yi masa shine aka rubuta masa tambaya cewa as-sunna an ya kuna al'imamu muƙabila wasata saffi. Mun ji cewa a sunance abinda ake so liman ya zama a tsakiyar sahu, daidai tsakiyar sahu daga gabanin ne matsayin liman, wato liman ba zai tsaya a ƙarshen dama ko a ƙarshen hagu ko a kusa da dama ko kusa da hagu ba. An sani cewa dauriyar liman tsakiya yake ko sahu haka a bayansa. To, sai aka ce, kaifa ta tarasa sufufu khalfal imami ta yaya kamata a jajjera sahu a bayan liman ɗin minal wasat au minal yamin shin daga tsakiya daidai inda liman yake za a fara yin sahu a tafi dama wani kuma ya tafi hagu ko ko za a zo ne daga tushen ƙarshen dama a fara na ji wani ita ce matsala ko sai ce au safil awwal asafil awwal subul ukhra haka za a sahun farko da sauran sahu ko ko akwai bambanci sai ba da amsa yace alhamdulillah as-sunna wannan wannan amsar da ya bayar na ƙara abubuwa da yawa a cikin ta bata kai haka yawa ko ban bambance su ba gaskiya a yace as-sunna an yaqifa al-imam muqabila wasu as-saff lalle sunna ita ce liman ya tsaya a tsakiya gaban sahu fa yabda as-saff min wara'i al-imam mubashara sannan a fara sahu a bayan shi kai tsaye thumma yatimmu as-saff yaminan wa yasara a fara sahu kai tsaye a bayansa sannan a cike dama sa'annan a cike hagu wala ba sa an yakuna al-yaminu akthara min al-yasari qalilan babu laifi in sahun bai cike ba dama tafi yawa saboda dama ta fi albarka rawa abu dauda an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazo a cikin sunan tarihi imam abu dauda tanya abu hurairah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce wasitul imama ku sanya liman a tsaka-tsaki وصد الخلل كتوش قوة كفا تو قال المناوي مال محمد عبد الرؤوف المناوي متمن كسا القاهرة وان يارس أشكرا تدبول ثلاثين دقايا من لتاف فيد القدير يا تنتمى أسكن البدر الطالع في أعيان القرن التاسع shine yake cewa a sharhin shi na Faidul Qadir sharhin Jami'ul Sagir yace ayjaluhu wasatan safi ku sanya liman a tsakiya لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحو سماع وقرب don kowa ya zama kusa da liman wajen jinsa da ganinsa kai ya zama liman yana nesa da wasu fiye da wasu wannan sharhin munawi kenan sai ya ce ghaira anna hadha alhadith da'if inji salul mujannid munajjid ce amma fa hadisi mai rauni ne da'afu al-albani fi da'if abi dawud hadisin yana da mutane masu rauni har guda biyu a cikin sa sune majhulai da ba a sani ba da haka yake da rauni wa qad warada ahadithu ukhra sahiha zahiruha yadullu ala ma dalla alayhi hadha alhadith dha'if yace an samu hadisi da dama da suka zo ingantattu waɗanda ke nuni zuwa ga abinda wannan hadisi mai rauni yake nunawa daga cikin su min anna al-imama yaqifu muqabila wasfisat cewa liman yana tsayawa ne a daidai tsakiyar sau rawal bukhari wa muslim an ikbana bin malik anna nabi sallallahu alaihi wasallama atahu fi manzilihi fa qala ayna tuhibbu an usalli laka min baitika bukhari da muslim sun rawaito hadisin ibn dan malik da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa yace a ina kake so maka sallah qala yace fa ashartu lahu ila makanin fa kabbara annabi sallallahu alaihi wasallama wasafafna khalfahu sai annabi ya kabbara sai muka tsaya a bayansa mu lura sai muka tsaya a bayansa ba sai suka je karshen dama suka tsaya suka tsaya a bayan shi yace fa sallar rak'atayn sai sallar rak'a bi warawal bukhari wa muslim an anas bin malik an tatu mulaika da at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sana'atu lahu al hadith wannan shi da muka karanta ko a gashi na hazuwa karshen shi warawa muslimun an jabir annahu qala jabir yace sallaitu nayi sallah ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qumtu an yasarihi sai na tsaya a hagu fa akhadha fa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna fa adarani sai ya dawo da ni hatta aqamani an yamini ay ya tsaye da ni a damansa thumma ja'a jabbar ibn sakhr fa tawadda'a thumma ja'a fa qama an yasari wannan sahabi shi ma jabbar ibn sakhr yayi alula ya tsaya a ainihin wato hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأقام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه sai annabi ya rike hannayen mu sai tura mu baya sai muka tsaya a bayan shi khalfahu muka tsaya a bayan shi yace a a a zahiru qawlihi safafna khalfahu zahirin fadin sa cewa mun tsaya a bayan shi wa qawluhu safaftu wal yatim wara'ahu wa qawluhu hatta aqamana khalfahu annahum kanu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan suna tsayawa ne kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gefen daman katanga inda yake yace ai kan nabi sallallahu alaihi wasallam muqabila wastasfat qala ash-shawkani tasail az-zarral al-imam muhammad ibn ali ibn muhammad badruddin ash-shawkani da littafin ainihin nailul awtar wanda ya rasu a shekara ta 2250 daidai shaukan din sunan ƙauyen su ne asali ana ce ma ƙauyen shajaratu shauka shajaratu shaukan sunan ƙauye ne a ƙasar Yaman kusa da Sana'a to yake cewa al-ithnani fasa'idan mutum biyu ko fiye da biyu khalfahu bayan liman fi samtihi daidai bayansa wa amma atibaru an yakuna fi samtihi fa huwa ma'ana kaunuhuma kaunuhuma khalfahu haka ce su tsaya bayan shi saboda shine ma'anan suna bayan shi shine ma'anan khalfa wa annahu ma law waqafa ila fi janibin tara su tsaya a can wani gefe kharij sab kharijan an samti ba a daidai bayan shi ba lam yakuna khalfa ba zama a bayan shi tsaya wanda mutum zai a can wani gefe daban baya bayan liman yana bayan wani waje can daban sun makala fi sharhi sannan wannan shine matanin na littafin hadaiqul anwar dan sharhi ne yake asir darrar المتدفق على حدائق الأنوار sai shaukani yake cewa wal isnani fasaidan khalfahu aqulu athabitu anhu sallallahu alaihi wasallama huwa hakaza haka ya tabbata kama fi sahih muslim kamar yadda yake cikin muslim ya isharar zuwa ga wadannan wuraren min hadisi jabirin annahu aqamahu an yaminihi thumma jaa akharu fa qama an yasarihi an sallallahu alaihi wasallama fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhima fa dafa'ahuma hatta aqamahuma khalfahu wannan hadisin na da muka ji yanzu dinnan wa akhraj at-tirmidhi من حديث سمرة ابن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا النبي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أكتو تيهي قبا يستيع أبايا قال ابن عساكر في الأطراف الإمام ابن عساكر نادل تاجي ببا الإشراف على معرفة الأطراف هيا ذو مخطوط تنكا فالنمزي ييناش ابن عساكر يا رسول الشكاة تريبير da 71 sunan shi Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah malami ne na yankan shakugo ba malami ne na wasa ba Allah ya gafarta mishi yace innahu hadithun gharib wannan hadisi ne mai rauni fa istama al-qawlu wan naqlu ala anna mawqif al-ithnayn khalf al-imam huwa thabit fi asrihi shaukani yace dan haka ya tabbata a maganance da kuma a aikace cewa matsayar mutum biyu da fiye da biyu a bayan liman shine daidai saitin bayansa sai a fara cike dama kafin a cike hagu yace wa amma maru ya an ibn mas'ud annahu dakhala alayhi al-aswad ibn yazid wa alqama fa aqama fa aqama ahaduhu ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi fa huwa mawqufun alayhi akwai hadisin ibn mas'ud wanda yana cikin abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah cewa zai sallar da ɗaliban shi guda biyu aswad da alqama ne kun tsaya a bayan shi sai tsaye da su a kusa da shi suwa kamar za su ɗauki hoto yana tsakiya ne kun a baya anan ya ce hadisi na cikin sayin muslim amma gaskiya ni ban gaishe a cikin sayin muslim ba zan ce babu ba dan malami ne babbai fala da shi da al'aini duka sun ce a cikin sayin muslim amma ni a dan kankanin lalabe lalabe na ban gaishe a cikin sayin muslim ba sai yana cikin as-sunan al-arba'a wallahu a'lam qala ibn qudamah fil mughni al-imam muwaffiquddin عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة الجماعي للمقدس مشهور مالمنا wanda ya shekara ta 220 shi da akwai akwai dan uwansa kaman cousin ɗinsa dan dan khalarsa ko mashahuri wancan Abdul Gani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi eh shi dan dan dan khalarsa ne to to a cikin zabin sa al-Mughni babban littafin ne yake cewa wa yustahabu an yakifa al-imamu fi muqabalati wasat as-saff mustahabi ne liman ya tsaya a tsakiyan gaban sahu لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسط الإمامة وسد الخلل رواه أبو داود انتهى وقال النووي الإمام النووي يحيى بن شرف النووي يا رسول الله شدا تسبعين شدا أتشكين المجموع شرح المهذب يكي تشوى واتفق أصحابنا ما لم نصنهدوا وغيرهم دوسنسوا وأن بشاتيا بكنا على استهباب الصف الأول تشوى أيا واسهم فرقوا مستهبين أقول هذا والحث عليه ana kwadaitar da kuma shiga sahun farko din waja'at fihi ahadithu kathira fi sahih hadisai da dama sun zo a cikin hadisai ingantattu game da wannan wa alastihbabi yaminil imami malaman mu kuma sun kawo cewa mustahabbi ne a tsaya a daman liman wasaddil furaji kuma a toshe kafa a hada kafa da kafada an ce sahabbai har rigunan su sukan goge daidai kafada ko tekanta yana cikin bukhari wa itmami saffin awwal kuma lalle a cika sahu na farko kafin a fara na biyu thumma alladhi yalihi sannan a cika na biyu thumma alladhi yalihi sannan a cika na uku ila akhiriha kada wani ya zo tsaya inda ya ga dama sabana abinda malikiya su suka faɗa cewa in sahu na farko ya cika to duka sauran ɗaya ne dinda ga dama ka tsaya a dole ne a cika kafin a cika kafin na bayan shi kafin a fara na baya wala yushra'u fi saffi saffin hatta yatimma ma qablahu aji magana ba a fara wani sahu sai na kafin shi ya cika wa ala annahu yustahabbu li'tidal fi suhur kuma malaman musu yi magana akan cewa lalle wajibi ne a daidaita sahu fa idza waqafu fi saffi idan an tsaya a sahu la yataqaddamu ba'dhum bi sadri kada wani kirjin shi fita aw ghairihi ko wani ko hannun shi ko ya lankwace ko ya karkace wala yata'akharu anil baqina ko ya baya wa yustahabbu an yuwassitul imama kuma ana so liman ya zama a tsakatsakin su wa yaktanifuhu min janibai ya zama kamar sun kewaye shi ta ko ina ko ina an kewaye liman wa qala ibn hajar al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya gafarta masa abul fadl ahmad ibn ali ibn muhammad al-kinani kenan ko shi kuma rasuwarsa shekara ta 1852 ai dai kowa ya san shi yace wasu dilla bi qawlihi fasafaftu ana wal yatim wara'ahu ala anna sunnata fi mawqif al-ithnain an yasifa an yasifa khalfal imami wannan hujja ce akan cewa mutum biyu ko fiye da biyu za su tsaya ne a daidai bayan liman khilafan liman qala min al-kufiyina anna ahaduhuma yakifu an yaminihi wal akharu an yasari wannan magana sai da ainihin raddin ɗinta yace yana nufin Abu Hanifa ne Abu Hanifa bai kawo wannan magana kuma ya ce kufawa wa hujjatuhum fi dhalika hadith ibn Mas'ud alladhi akhrajahu Abu Dawud mun ji shi a baya wa ghayruhu annahu qama anhu annahu aqama alkama an yaminihi wal aswada an shimalihi inta wa fi mawdhi'in wa qalat mawdhi'in akhar a wani waje kuma ibnu hazirin sai sake cewa inda ma bawa al-bukhari bi qawlihi babu maimanatil masjid wal imam imam al-bukhari wannan babun yace babu maimanatil masjid wal imam babun da ke bayani akan daman masallaci da daman liman to wannan lafazin maimana ina jiya daga cikin iskaliyar mu ya kamata mu fahimci me yake nufi a larabci maimana masdar ne mimi na daga yamuna yamuna almaimana jam'in shi mayamin damammaki ko ɓangarorin dama ko wuraren dama shine ma'anarsa a duk inda ka wato nahiyatul yamin kamar yadda Allah ya ce fa ashabul fa amma fa ashabul yamini ma ashabul yamin ko haka ne ko fa ashabul maimanati na fa ashabul maimanati ma ashabul maimana ai ashabu janibil yamin fil janna wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama ay ashabu janibi shimali fi nar wannan shine ma'anarsa a larabci sannan a cikin hadisin da ke cikin sunan abi dawuda na kissar aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda jabir yake ba da labari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce li yanzila al muhajiruna mai manatal mawqif ya ku muhajirai ku je ku sauka a maimana ɓangaren dama na almauki na arafa jabir cewa a share ilal maimana sai na ɓangaren dama to haka ce maimana abinda ake nufi duk abin da ke dama yana da falala fiye da duk abin da ke hagu kun ga bambanta da cewa faro sahun daga can ƙuryar dama mu kiyaye dama na ji wannan shine kawai iskaliyar duka dama yana da falala fiye da duka hagu duk wanda yake daman liman yana da falala to kuma a daman ma wanda yake kusa da liman wanda daga shi sai liman ya fi wanda yake nesa haka haka haka haka har ƙarshen su kamar yadda wasu yake falala mu zo mu ci da haka aka ce maimana Imam Bukhari yana nufin kamar yadda zamu zo mu ci daga Ibn Rajab yana nufin duka bangaren daman masallaci maimanatul imam wal masjid damar liman da kuma damar masallaci Allah sa mun gane wannan to ai a wurin da Ibn Hajar yazo sai ya ce qauluhu babu maimar sai imamu zai ce aure da fi hadith ibn Abbas muktasaran wa huwa muwafiqun litarjama ya kawo hadisi Ibn Abbas na ya kwana a gumma kauma masa maimuna yayi sallah kaza da kaza kaza yace kuma hadisin yana bayyana muradin tarjama yace wa amma lil imani inda yace kuma lil imami dan ya faɗi masjid to liman din fa fa bil mutabaqa wa amma lil masjid fa bil luzum kaga ai ibnu abbas ya tsaya ne a daman annabi sallallahu alaihi wasallam shine limamin sa in kai da liman ne kai kadai ka tsaya a daman sa idan ba kai kadai bane ku tsaya a bayan sa idan kun yi yawa ku yi ta karuwa ta daman sa shine maimanatul imami wa maimanatul masjid yace a a fa bil luzum wa qad tuqiba min wajhin akhar huwa an al hadith inma warada fima idha kana al ma'mum wahidan aka ce a ainan mutun ɗaya ne wa amma idha aktharu fala dalila fihi ala fadilati maimanati al masjid suka ce in ma an yawa wannan hadisin ba zai nuna falala daman masallaci ba wa ka'annahu ashara ila ma akhrajahu an-nasa'i bi isnadin sahih an al bara qala kunna idha sallaina khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallama ahbabna an nakuna an yamini mun kasance idan muka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mukan so mu zama a damansa naji wannan ma ya daga cikin iskaliyar da muke fama ita a daman annabi sallallahu alaihi wasallama ba mukan so mu faro sahu daga tirken ginin dama masallaci ba mu kalla da kyau a ba a dama duk wanda annabi ne haka zai ganshi to yana so ya zama a nan a dama haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama zai gansu wasu malamai suka ce eh to wannan ma ai mawqufi ne ma dan ba su ce annabi ne ya ce ku tsaya anan ba su dai kawai suna so da yayi sallama ya gansu wannan magana ce mai rauni amma dai abinda wurin yake nufi shine duka nan duka dama dama duka dama dama wato suna so ya gansu da zaran yayi sallama wa amma ma rawu ibn maja an ibn umara annahu qila lin nabi sallallahu alaihi wasallama inna maysaratal masjid ta'attalat aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah an wayi gari kowa bai san tsayawa ta bangaren hagu kowa bai san tsayawa anna kula an yaminihi wali abi dawud bi sari hasan aisha marfu'an anna allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin sufuf Allah da malaiku suna yi ma ainihin daman sahu wato salati wannan ma shazi ne wannan zamu zo mu ji magana kan shi ma yana da matsala wa amma ma rawu ibn majah shine wanda na karanta ko cewa abin nan barin a hagun masallaci ya waye gari kowa bai son zuwa sai zama ba a cike sahun farko ba kowa da ya zo ya ga can karshe ne hagu kawai sai ya tsaya a ta dama da aka annabi wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana yake cewa yace man ammara maitratal masjidi kutiba lahu kiflan min al ajr duk wanda ya je ya cike wannan hagun da kowa ki tsayawa to za a rubuta mishi mangala biyu na lada yace fa fi isnadihi maqal amma isnadi shi na da rauni sai za mu ɗauki umumin cewa lalle a cika sahu da ke gaba kafin a fara na baya yace wa in sabata fala yu'aridu al-awwala li'anna ma warada li ma'ana aridin yazulu bi zawali in ma ya tabbata baya karo da wancan saboda abin da yazo na hujjojin da aka ambata to ga wata magana daga ibnu rajab wanda ta fito da magana karara ibnu rajab zainuddin abdurrahman ibnu ahmad al-baghdadi thumma dimashqi wanda aka san da sana ibnu rajab al-hanbali mashhurin malamin nan rasuwarsa 796 ko ba na manta ba eh a cikin fathul bari nasa kasan shi ya riga ibnu hadirin yin fathul bari shi ma sharhin bukhari ne mai daɗi kwarai da gaske akwai sharhohin bukhari guda biyu masu daɗi wanda mutane ba su kula da su ba wannan yana cikin su da kuma sharhin malamin su bukhari ibn al-mulakki me sunan shi mamala at-tawdih ko at-tawdih li sharh al-jami' as-sahih ko li bayani ma'ani jami' sahih shi na ganin saboda ba a same shi da wuri bane yanzu kuma da aka same shi yayi dan banza tsada kudin shi da ya wuce rabin miliyan kudin littafin eh Allah ya samu muna da shi mun mallake shi da da shekil anfus alhamdulillah muna nan da shi a makarantar nan amma ran nan ma na gan shi a Kano na tambaya aka ce dubu ɗari biyar da ashirin ce tabbija kai ka ce za a sai mota da fa kuɗin sai mota ne wannan ko ka sai fegi irin kai ma kayi arziki din nan amma yanzu littafi ne kawai mujalladi talatin da shida ne ko da shida eh ko nan muka je kuma Malam Abdullahi a Kano na gan shi da sabo irin shi nake ce ma shi ta kalli littafin nan mai tsada kalle shi na na tsaya kawai ina kallon shi kaga in ba imani ne ya tumbata da kai wa zai tsoro na kudin da ma ya sai littafi ai sai wanda Allah ya ce miki shi kuma da duk daren baka kasaya wallahi baka san karanci shi ba yanzu da ake rayuwar nan hajaran bazara dan ka tsaya kan dashi sai ka mutu wallahi da yunwa sai dai ka bar shi ka dan nazari ka to littafin kuma akwai dadi yanda ka san littafin nan na sharhi ubtul ahkam al basam haka yake larabci mai sauki fawaid mas'aloli wallahi haka ba irin na ibnu hajar da ka je karantawa ka ji kanka na kullewa bane ba sai kai zurfi a hadisi ba za ka samu ka fahimta kuma shi kai shi ibnu hajarin wannan ne malamin da ya kawo mishi bukhari malamin su kenan ibn mulaki to sharhin ba a cika damuwa da shi ba yana nan a library za ga ba wanda yake kula shi sai su malaya da Allah ya jarfe su da karatu Allah ya samu cika da imani to sai ya ce in ji ibn rajab muradul bukhari bi hadal hadisi bi hadal bab anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma hawwala ibn abbas an yasari min min an yasari ila yamini yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo da ainihin wato a Ibn Abbasin daga hagunsa zuwa dama dalla ala anna mawqifal ma'mumi an yaminil imam wannan na nuni zuwa ga cewa to shi mamu ya tsaya daga daman liman wa anna jihatal yamin kuma duka bangaren dama da liman ashraf yafi yafi daukaka wa afdalu yafi falala falidhalika yakunu mawqiful ma'mumi alwahid minha da haka mamu koda ɗaya ne ya tsaya ta bangaren daman فيستدل بذلك على أن جهة يمين الإمام والمأمومين الذين يقومون خلف الإمام أشرف وأفضل من جهة يساري ذاك kenan bangaren dama na mamu wanda suke bangaren dama gabaki ɗayan su to sun fa falala fiye da suke bangaren hagu wa qad warada fi hadha ahadith musarraha bidhalika yace hadisi sun zo karar game da wannan fa kharaja ibn majah bi riwayati usama ibn zaid an usmana ibn urwa عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف شنو wancan da kazin da kike magana malam Abubakar Hamza wannan hadisi ne shazi in ka koma sayya ta Albani da tana a baya lamba hadisi na 2234 2234 Sheikhul Albani ya takhriji wasu hadisi da suke da alaka da mas'ala a wajen ya tabbatar da cewa lalle hadisi ne shazi abin da yake yake ainihin wato ma'rufi shine inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal ladina yusalluna fis suhufi Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga duk musulmin da ke shiga cikin ƴan uwansa ya salla a sau banda wanda zai koma baya in ma yana da sallah kenan ko wanda zai salla a gida ha yasiluna me yace ne me kace alal ladina yasiluna sufuf wala ban gane me yake ishara me yake ishara ne okay yasiluna inna allaha malaikatahu yusalluna ala ma yamilu sufu shine wancan riwaya sai ya kuma inna allaha malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna me na karanta okay shukran na gane abin da yake nufi ala alladhina suke wasala sahuba eh jazakallahu khairan ai mun tsallaka ne ma ko kharrajahu min riwayati muawiyah ibn hisham an sufyan an usama wa dhakara al-bayhaqi annahu tafarrada bihi muawiyah an sufyana qala wala urahu mahfuzan bayaki ma ya ja mai fara magana kafin albani cewa hadisin ya da matsala wa inna bal mahfuzu bi hadha al-isnad inji bayaki kenan inna allaha malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna yawa shine wajen ko yasiluna as-sufufa thumma zakara idata ahaditha sannan sai shi ibn rajab ya ambata hadisi da yawa wa asa da asar haula hadha al-ma'na haula al-ma'na nafsi game da cewa akwai falala yin sahu akwai falala sahu na dama dama wa qala al-ayn al-imam badruddin al-ayn shine wato malam mahmud ibn ahmad ko sunan shi ba na manta ba mahmud ibn ahmad ibn musa badruddin al-ayn shi shi aini inda ake cewa sunan kauyen su ne shi ba a asalin sunan aina tab aina tab ne asalin sunan an ce yanzu kauyen ya fada kasar turkiya ne ana rubuta shi da a i NTAB INTAB sunan garin shi wallahu alam da yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisin annal isnaini yakunani saffan mutum biyu za su zama sahu wara al-imam a bayan liman wa huwa madhhabul ulama kafa duk malamai akan haka suke illa ibn mas'udin in banda ibn mas'udin fa innahu qala kana yakunu qala yakunu al-imamu bainahuma shi yana ganin aikace liman zai tsaya tsakankanin mutum biyu ne ba a gaban su intaha wa nahwu inda iyad fi ikmalil mu'lim sai kuma muka sake kuma littafin dalilul falihi na ibnu allan ibnu allan muhammad sadiq ibnu allan a a shi ma ya rayu da karni na 11 ya rasu shekara ta 1057 shine sharhin abin nan ko sharhin sunan shi riyad dalilul falihina da yake malami ne sufi amma ya kokari wajen sharhi sosai Allah gafarta mishi yace wa ana Aisha radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufufi ay as-sufufi allati fi maymanati al-imam yace sune tsahu da suke ta bangaren daman liman wa minhu akhadha a'immatuna afdaliyatal wuqufi an yamin al-imam daga nan ne limamanmu malamanmu suka ɗauko cewa lalle yana da falala ka zama kana ɓarin daman liman walau ta'ara da ma'al ƙurbi min al'imami ko da koyin zama a daman zai sa ka zama nesa da liman wannan saɓanin magana usaimin kenan akwai wanda yake yana ta ɓangaren dama amma wani kuma da ke hagu ya fi shi kusa da liman ko misali wanda yake immediately hagun liman ya fi kusa da liman fiye da wanda yake tsakanin shi da liman akwai mutum biyar ta dama yace to amma duk da haka wanda yake daman nan yafi wanda yake ta can kusanci da liman ko falala wannan sabanin maganar Usaimin shi a mazhabin su yace haka ne yace wal muradu annahu abinda ake nufi yusannu idza wasala al ma'mun al masjid sunna ga mai bin liman in yazo masallaci ko wajada nasa mutawassitin al imama ya samu mamu sun sa liman a gaba yana tsakiyarsu ta gaba wawaje da furjatan ala yaminihi amma kuma ga wani space ta dama wa ukhra an yasarihi ga wani space ta hagu an yasudda furjatal yamin to ka fara tsayawa ta dama abin da yake so ke kaga kenan in an tashi tare sau za a yi shi a tsakiya ne zama akwai space ta dama akwai space ta hagu ba a fara cike space din dama ba a kafo shi daga tushen gini ba sai da duk wanda ya zo dole sai dai ya jira daga inda kuke har sa ana ganewa yace a yace fala yalzamu min tafdil tayammuni fawatu sunnati tawzid al-imami matluban al-matlub aidan yace kuma babu talazumi akan cewa dan an ce a damanta ya zama hakan yana nufin an kawar da sunnar sanya liman a tsakiya a gaba dan babu laifi in damanta dan fiyawa wa mahallu talabat tayammuni idza kanat jihatuhu tasa'u jami'al ja'ina shine idan wato inda liman din yake zai ishi duk wanda suka zo wa illa in ko bai haka ba sunnat tasabuq ilaiha to sunna ce kowa ya gaggawan samun dama wal baquna yusalluna fil yusra wanda bai samu dama ba sai a hagu kama anna sunnata itmam as-saff al-awwal thumma ath-thani wa hakaza wannan duka magana mai dalil falihi ne akwai littafin al-musu al-fiqhiyya ta kasar Kuwait wanda littafi ne kamar kace encyclopedia na masail daban-daban to a cikin sa suka yi magana su ma suka ce wa min adab as-saff an tusadda al-furaj wal khalal na daga cikin ladabin sahu a toshe duk wata kafa da duk wani loko wa Allah yushra'a fi saffin hatta yatimma al-awwal ka a fara wani sahu sai na gaban shi ya cika wa an yufsaha liman yuridu dukhul as-saff kuma a matsawa wanda yake son shiga sahu ya shiga idza kanat hunaka sa'a in akwai a a space wa yaqifu al-imamu wasata as-saffi liman ya tsaya a sahu a gaba tsakiya wal musalluna khalfahu duk masu sallah kuma a bayan shi wa qala al-uthaymin ash-shaykh al-uthaymin a cikin asharh al-mumti' yake cewa wa min taswiti as-sufufi na da gaskiya abin da ake mai da jiran ta sahu tafdilu yamin as-saff ala shimali cewa daman sahu ya fi falala fiye da hagunsa ya'ani anna aymana as-saff afdalu min aysari daman sahu ya fi hagun shi falala walakin laysa ala sabilil itlaq yace amma wannan falala fa ba take take ba كما في الصف الأول كما يديك أسهو نفرقه لأنه لو كان على سبيل الإطلاق da a ce take take kama fi safil awwal kamar da fallasan farko take a sake la qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atimul aymana fal ayman da annabi sai ya ce to ku cika dama dama dama kama qala atimus safal awwal thumma alladhi yali sahun farko ya fi na biyu amma daman sahu wata daman sahun wata ke sahu na uku misali bata fi hagun sahu da ke sahu na biyu falala ba abinda Usaimin yake cewa ke wato shi yanzu maganar shi ba irin ta wancan bane sai yake cewa a wa idza kana laysa min al mashru'i an tabda'a bil janib al aymani hatta yakmula yace in kuma ya zamana cewa ba shari'a bane a fara daga can bangaren dama sai ya cika fa innana nanzuru fi usul shari'a sai mu duba kaifa yakunu hadha binisbati lil yasari ya za a alakanta wannan da hagu najidu anna hadha binisbati lil yasari idza tahadha al yamin wal yasar wa tasawaya aw taqaraba fal afdalu al yamin in ya zama an sa liman a tsakiya a gaba kuma tsawon tsawon dama da hagu yayi kusan daidai wa daida to wanda suke dama anan sun falala kama law anna al yasara khamsa wal yamin khamsa kama a ce ko ina biyar biyar ne waja al hadi ashar sai mutun na 11 yazo na ƙudu sai mu ce masa izhab ila yamin je ka jona ta ƙarshen dama li'anna al-yamina afdal ma at-tasawwi domin dama ya falala awul taqarubu aidan ko kuma hadda ma kusanci bi haythu la yadhharu at-tafawut bayna yamin as-safi wa yasari wa amma ma at-taba'ud amma idan ya zama akwai nisanta fala shakka anna al-yasara al-qariba afdalu min al-yamin al-ba'idi kaji shi kuma nashi fiqhun ko cewa lallai idan akwai tasawi wanda yake sahu na biyu a daidai hagu ya falala akan wanda yake sahu na uku ko na hudu ko da ta yake saboda ya fi kusa da liman fiye da wancan shi yana ganin kusanci na gaba da damantawa shi ko malam ibnu allah yana ganin damantawa yana gaba da kusanci to wannan kawai sabani ne na malam ina fata mun gane wannan sai ce a yace wa amma ma ta yake yace wa yadullu lidhalika wa yadullu lidhalika anna al-mashru'a fi awwal al-amri lil-jama'ati idza kanu thalathatan abinda yake nuna wannan kuma shine abinda aka shar'anta wa mutane in za su fara sallah idan sun kawo su uku an yi kifal imamu bainahuma liman ya tsaya gaban su ai bainatnaini ba a ce dukkanin su biyun su dawo ɓarin dama shi ko mun gani kaga zai zama ɗaya na ɓarin dama ne ɗaya na ɓarin hagu kun ga fikihun sa shi al-imamu shekul usaimin cewa ai idan mutane biyu ne cewa aka yi tsaya kai tsaye a bayan liman me yace me yasa ba a ce su tsaya dukkanin su ta bangaren daman ba saboda in akwai tasawi to falalar ɗaya ne sai in akwai zarceceniya ne to a nan sai a zarta daga dama kenan yanzu mutane biyun nan da suke bayan liman in na uku ya zo ta yana kamata ya tsaya ta dama ko haka wani ya ba ta dama har sai in dama ta cika sannan za a koma hau shi ne abin da Usaimin yake faɗi a taƙaice kwarai ya ce walakin kanal mashru'u an yakuna wahidan an yamin wa wahidan an yasar hatta yatawassata al-imam yace abin da ya kamata a ita cika dama da hagu dama da hagu a a cika wala yasul haifun wa jalafun fi hadha tarafain kada a wofantar da bangare daya sabanin ma abin da mu muke tunani shi yana nufin duk wanda yazo wani ya shiga dama wani ya shiga hagu wani ya shiga dama wani ya shiga hagu har a cika shi at the same time yace saboda kada a wofantar da wani waje yace to sai kuma bin baz al'alama bin baz rahmatullahi alaihi shi ma aka mishi tambaya kwatan kwatan wannan yana nan a cikin fatawarsa aka ce da shi Allah shi gafarta malam ina hukuncin aka ce mishi hal yabda'u as-saffu min al-yamin aw min khalf al-imam tambayar yadda take literal yadda muke fahimtar ta haka aka madin baz aka ce Allah shi gafarta malam shin sahu yana farawa ne daga bayan liman ta dama koko daga can ƙarshen gini ta dama wa hal yushra'u tawazun bayna al-yamin wal yasar shin ana so a daidaita tsakankanin su da yayi su yuqalu yadda za a ce idris saffa a daidaita sahu kamar ya fa'alu kathir min al-a'imma dan wani limamin in ya ga an yawa fiye da bangare ibada sai ce a kai dawo can sai ciro wasu daga wani bangare da wasu bangare dan ya zama yayi tasawi fa'ajaba sai Allama bin Baz ya bada amsa yace yabda'u safu min al-wasat mimma yalil imam sahu yana farawa ne daga tsakiya daidai inda liman yake wa yaminu kullu safin afdalu min yasari wannan bangaren damar liman din yafi alkhairi fiye da bangaren hagunsa wal wajibu Allah yabda fi saffin abinda ya kamata yake wajibi kada mutum ya fara wani sahu hatta yakmula alladhi qablahu sai ya ga na gaban shi ya cika wala ba sa an yakuna nasu fi yaminis safi akthar akthara wala hajata ila ta'di yace babu laifi dan na bangaren dama san fiyawa ko ba dole sai an daidaita a ce goma goma ba kaga shi kuma ya saba wa taimin ko yace bal al-amru kadhalika khilafu sunnah wani liman yace wai sai ya daidaita dole can uku nan uku wannan ya ma saba wa sunnah ibn bas yace li annahu qad thabata ar rasul sallama al'amru bidalika so ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a cika dama din to ga wata magana wadda ba ta cikin nan ita kuma gajera ce ita ma wadda aka tambayi alajatu da'ima lil ifta aka ce musu a fi safi lis salati min aina yabda hal yabda'u min khalfi min khalf al imam aw min aqsa al yamin aka tambayi da da'ima din sune bin baz da su atiti da bakar abu zaidin da malamai ne gagga na musulunci a ƙasar saudi arabia aka tambaye su ta yana sahu zai fara sai suka ce aka ce daga tsakiya ko ko daga can ƙarshen dama sai suka ce a a yabda usaful awwal fi salati min khalf al imam mumtaddan ila al yamin wa ila al shimal la min aqsa al yamin sahu yana farawa ne na farko daga tsakiya inda liman yake sai ya tafi zuwa dama sai ya tafi zuwa hagu la min aqsal yamin ba ana fara sahu ne daga tushen dama ba kama fi su'ali wa hakaza saffu thani fa ma badu suka ce haka nan sahu na biyu haka nan na bayan shi wannan gaba shine iya abin da na iya tattarawa daga cikin maganganun waɗannan malamai daban-daban a dan karamin bincike na nayi nayi in gano ko akwai wata magana daga wani malami wanda ya faɗi wannan ƙarare ya ce a fara sahu min aqsal yamin gaskiya ban gani ba maganganun da duk ake faɗa game da Ali Adam ba abin da yake nufi kenan ba abin da yake nufi aqsal yamin ba bai faɗi wannan kalmar ba sab irin waɗannan maganganun da su yake ta faɗa saboda ni na karanta na karanta ban gani ba abin ya daure min kai ce to wa ina ne ya faɗa aqsal yamin din wallahi ban gani ba haka da tace mala wanda Allah nuna mu bai iya nuna mun ba na ce malam gashi malam sufiyan to ala nuna mun bai iya nuna mun ba haka na gaya malam shi ran nan a Nijar da wata rana aka tsina ina ne inda aka ce a fara aka tsale mini wallahi ni dai ban gani ba yau abin da ke fahimta kawai mun yi misconcepting ɗin fahimtar lafazin maimana da kuma yaminu safin muka gina wannan akai da zama ƙa'ida ilimi ta ce irin waɗannan masailin har mu zama muna da jafa'i a kansu kar kuma mu ce yanzu yana da kyau kuma fahimci wani abu yanzu wata za mu iya ba wanda muke ce musu ‘yan malikiya ko ‘yan gargajiya ko ‘yan izala ko ‘yan ɗariƙa uzuri a lokacin da aka ta zuwa ana faɗan abin da ya saba wa abin da suka fahimta irin wannan abin suka yi turjiya da kafiya suna ganin dalilin su yi aka ta tsine musu ana musu Allah wa dare to yanzu kuma mu ma shi muke yi jama'a wannan abin shi muke yi a cikin da'awar mu yana mun takaici wallahi yana mun takaici wannan abin da ma ya kamata mu zama abna'ud dalil ina dalili yake kai mu bi shi gayatul amri abin da na fahimta da malal albani namu shine wahan ya samu wannan karatu amma ni na san a can muciya ya mana wannan karatun daidai da wannan matsalar a karatun muwadda wanda duk yana nan aka yi ya sani to amma da aka zo wani karatu sai wani abu ya ja shi zuwa ga wannan fasara to dai fasara kawai sai muka rike muka ce dole ita kaɗai ce fasara amma ni dai ban taɓa ganin ta a cikin karatu tsakani da Allah kuma a tsakanin makon da ya wuce zuwa yau na karanta littafi akan matsalar nan ya ta sama hamsin ina ta neman ina ne ina ne ma za a samu inda aka ce min aqsal yamin haka nan kuma na sa search word iri-iri kala-kala a google ko zan ga wani bincike a kai gaskiya ban gani ba amma har yanzu kofa abu da take idan ko wanda ya gani ko wanda yake da shi wallahi abin da muke nema ke wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi